kasan dabba idan aka aka fede ta ana za ana jawo wannan fatar ko to kaga ai ba lokaci ɗaya bane ake jawo wannan fatar sannu sannu ne ake bi haka idan mutum ma zai fidda rigarsa ai ba lokaci ɗaya yake fitar da ita ba dole sai ya bi a hankali ko to haka abin ya faru da su in aka ce su yi ba za su yi ba in aka ce su bari kuma abin da aka ce su bari su za su aiwatar wannan ya sanya sannu-sannu suna ƙarawa suna nutsa cikin sabon Allah har ta kai sun cire rigar musulunci da imani suka cire a jikinsu game da mutum yake cire rigarsa idan ta yi datti ko kuma in ya zo gida zai kwanta banci ومن ها هنا قال بعض السلف anan ne wasu daga cikin magabata wannan hadisin mawqufi ne da makaranta anan ne wasu daga cikin magabata suke cewa al-ma'asi barilul kufur shi saban Allah shine dan aike zuwa ga kafirci aka ce idan kare yana idan suka kare yana sansanar takalmi na'am ko ka dai aka ne a karin maganar malam Bahaushe to idan mutum zai kafirta to yana bi ne ta hanyar sabon Allah subhanahu wata'ala daga sabon Allah in ji malamai suka ce kamar dan aike ne zuwa ga kafirci idan mutum ya cika saba ma Allah subhanahu wata'ala to kamar yana tura sako ne cewa kafirci ga mu tafi a hanya eh mun fahimta masha Allah kama annal qiblata baridul jima kamar da ka san kis sumbatar mace dan sako ne dan aiko ne da ke tago shawar da take ta yi jima'i mun bayyana wasanni da kuma sumbata na daga cikin abin da ke aika ke aika sako gun jima'i cewa fa muna saman hanya ina fatan mun fahimta malike cewa wal ghima'u baridu zina shi kuma sauraron waka dan aike ne zuwa ga zina saƙo ne zuwa ga zaga duk wanda yake sauraron waƙa za ka same shi in ba Allah ya tsare sa in ya mutsa a ciki to zina ba ta masa wahala mun banja saboda zina tana daga cikin abin da ke sauraron kiɗa na daga cikin abin da ke tinzura mutum zuwa ga abkawa cikin musiba ta zina Allah ya kare mu wan nadru baridul ishq shi kuma kallo na daga cikin saƙo ne zuwa ga zuwa ga soyayya ai ba a fadawa soyayya ba a kalla ba haka ne mutum yana fadawa mutum yana fadawa a cikin kasa su matasa da an faɗi kalmar soyayya fa zaka ji abin yana ɗan kamar an dafa mashi a cikin zuciyarsu ba su gano al'amarin ba sai an shiga cikin gida sai su ga ai ashe abin ba yadda ake tsammani ba ne Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana asiri to shi kallo annaba baridul ashq kallo shine dan sako dan aike na soyayya yawan kallon mace yawan kura mata idanu na daga cikin abin da ke sa ka ji ka gamsu kana son ta na ba duk rashin kyawun mace in dai zaka dinga kallon ta akai akai to in ba Allah ya tsaya kana iya aukawa cikin farkon farkon kaunarta eh shi ya sanya Allah ya ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ai ka ce wa masu imani su kange ganin su da kallon kallon haramun wal mawdu baridul maut shi kuma rashin lafiya dan sako ne zuwa ga mutuwa haka ne idan mutum ya cika rashin lafiya an fi masa tammahar mutuwa akan wanda kenan lafiya kalau da mutum ya kwanta ba la yana jiya to sai a ganin kamar ba wala Allah bai zata shi ba shi ya sanya da mutum an ce wani ya mutu ta ce kidan bai da lafiya haka ne Allahu almusta'an kaga ashe shi ita mutuwa to dan sakon ta shine rashin lafiya wa fil hilya haka ya tabbata cikin hilyatul awliya na ibn abi nu'aym aidan har yau kuma an ibn Abbas daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yarda shi ma wannan maganar mawqufiya ce an ibn Abbas daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yarda annahu qala lil tabbas yana cewa ya sahibal dhanbi la ta'man su'a aqibata ya sahibaz zambi la ta'man su'a aqibata ya kai ma'abucin zunubi ya kai wanda kake yawan saba ma Allah subhanahu wata'ala wanda ba ka jin natsuwa sai in kayi sabo ya ce ka amintu da mummunar watan mummunan ƙarshe domin duk wani zaman yana saba ma Allah idan bai so ba to zai yi mummuna ce mummunan ƙarshe Allah ya kare mu na daga cikin alamatu su'il khatima na da cikin afin abin da ke jawo su da khatima mutum ya zamanto yana sabo kuma baya tuba walamma ya tabba az-zambu a'zam min az-zambi idza aminta bibiyar zunubi tatabbu kai wannan zunubin kabiya ma wani ya fi yin zunubin zama musiba ya fi sa girma idan kai zunubi ka sake wani zunubi to yawan zunubi ya fi shi zunubin zama musiba ba kuma bai da ba zunubin kansa na da yin aikin sabo zunubi ne ko to ƙarar linka zunubi shi kansa ya fi zunubi haɗari sama da kullum mutum ya dinga takalilin zunubinsa kan allala abin da kake da sabon Allah subhanahu wa ta'ala ba ya waita ba qillatu haya'ika ala mimman ala yaminika wa ala shimal kuma daga cikin abin da ke kawo yawaita sabo da kuma bibiyar sabon Allah shi ne ƙarancin kunya a ƙagon da ke damanka da hagunka wa yake hagunka da damanka wasu na gani mala'iku da Allah ya cewa mayar hudu min ƙaunin illa ladaini raƙibuna atid wasu musu na cewa a wanda ke ba su umarnin waye Allah subhanahu wa ta'ala to ƙarancin kunyar Allah rushin jin kunyar Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikin abin da ke sa mutum ya talo da wa kansa zunubi kusan ba cin bashi ba ai da hadari tara bashi da yawa haka ne ba cin bashi bane matsala ka tara wa kanka bashi ba ka ci baka biya haka ne amma in har zaka ci zaka biya ka zo ka yau kuma gobe ka kawo jibi ka zo ka kuma zaka ka kawo da sauki bisa da ka karo kawo baka kawo baka biya ba kuma gobe ka zo kullun sai ka ga kun ba baka sha ranar biya ba to ai ai in kai ba hukaci ne mai shagon ba ba hukaci bane haka ne walillahi matul a'la in kai baka da hankali to Allah subhanahu wa ta'ala yana maka talala ne wa umli lahum inna kaydi inna kaydi matin مالك يتوى وضحكك, وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم يوم تداريك كان كيك أشيوى تداريا كان داريا هرد هواي الهالي بكسن أبند الله داشي دكيب أقوب القيامة ياتي جرمة بسد ونن داريا وكين تداريا بسن مقومة سواء da sanya Allah zai da shiga kiyama to abu mai girma ne fa abu mai girma ne a azama min zambi ma ce ya fi zunubi girma gwara kai zunubi ba ana kullum za mu tuya zunubi ba a in ma za a fassara to zai abu ne mai sauki bisa da mutum ne ta dariya a rayuwa alhali bai san mako masa ba gobe alkiyama ka ta dariya kana jin daɗi har da tafiya bai an ta shopping an ta yi an ta hutu sai ga mu ta mu mun ta tiki da kuma mun ta dan huta to an ga maka hutu ka zo duniya aikin ni ke balantana ka huta shi da aikin ni ke balantana ka huta kai da hanya ba a baka cikin aljanna za a hannu ko kake neman hutu ai ana neman hutu ne a gidan da ke da tabbatuwa eh amma yanzu misalin duk yadda za a bai mutum shugabanci a ce an yi ne mai a wata kujera ta siyasa ba a shakka wannan kujerar ba wata daɗi a cikinta saboda in ka tuna fa duk abin da ke da shi yanzu misalin da shugaban da suna da tunani da natsuwa kuma sun ba in ci addini to wallahi ba za su sake ƙafafu ba ba su wa al'umma aiki ba da ba su niyyar da sun tsaya sun niyyar da Allah cikin wannan matsayin da Allah ya ba su amma sai ayi ne mutum wata matsayi wanda ya tabbatar fa akwai ranar da za a wayi gari a ce an sarke sa daga wannan kujerar wannan tsaron da ake ba sa babu shi wannan sharbi kabinekin baya da shi wannan sj baya da shi wannan adijiyan babu babu security babu motocin da ake basa babu babu banje system da ake basa babu security a gidansa babu wani mai suna please and share duk an janye masa to ai ni kaci ne akan akan akan akan wannan kujerar kana kana babake ne kana kana ɓagawa hauka ce da wawanci da sakarci bisa tunanin ka dinga lura cewa fa ya kamata in yi ma kaina abinda ko na je gaban Allah subhanahu wataala ko kuma ko da an sauke ni tabbas al'umma ta san na yi mata aiki mun ba ta karatu to shi da malai yake so ya nuna mana ana sai malai yake cewa wa farhuka bi-dhanbi idza waqarta bihi a'zam min adh-dhanbi kai zunubi kana farin ciki da yin wannan zunubin bayan ka aiwatar da zunubi ya fi girma a kan zunubi mutum ya yi saɓon Allah har ya ji daɗi a ransa to daɗin da ka ji bayan ka yi saɓon Allah ya fi saɓon Allah muni wajen Allah masu kuma bai ci karatun ba mutum misali mutum ne zai je yayin zina la qaddar Allah sai kuma ya yana shauƙi yana jin daɗi har da ba da labari to wannan labarin da dadin da yake ji ya fi zinar muni a wajen Allah subhanahu wata'ala kamar mutum ne ci haram kuma yanzu yana ba da labari ai ba wani amfani ko Allah ya rama mu da asiri malaci wa hudu muka ala zambi idza fataka a'zamu min zambi mutum ne ya so yin sabon Allah amma bai samu damar yi ba kuma sai ya bata rai sai ka ji babu dadi akan ka so ka saba ma Allah to laifinka a wajen Allah ya fi zunubin mun barza bakin ciki a kan saƙon da baka misali sai mutum a shirya a shirya a shirya wani suware tunciwel sai a ce akwai sal de dance misali akwai sal de dance da za a zo a yi rawa ko ya kake zuwa an ƙare sal de dance sai ka garanka ya ɓaci to zunubin da za a baka ya fi da in kayi rawar ya fi yin rawar ku kubbanta da alhamdulillah a kwana-kwanan nan a satin da gabata minista mai kula da da ilimi na wannan kasar ko me sunanta ma eh ita ministan maji ba elizabeth ko e kirista ce ma yi da na bincika ga ce kirista ce kaga kirista ce amma ta yi abin da wasu daga cikin musulmi ba su yi ba muna fatan Allah ya sa ka shiryi ka shiga musuluncin baki daya Allah ya gane da ita gaskiya ta dawo ta bi addinin Annabi Muhammad wallahi na jinjina mata koyi da su kuma na mata addu'a ta shirya saboda ta yi abin da abin da wasu mazan ba su yi kuma musulmai wanda ake ganin musulmi ne babban abin da ta yi abin farin ciki abin da duk musulmi ya kamata ya jinjina mata kuma ya mata addu'a ta wannan abin Allah ya ganar da ita shigar ta musulunci shine ta soke wasar fairness a cikin lakulukan gwamnati har ma da lakuluka masu zaman kansu an soke kusan fairness wata wasa ce da da biro section take shiryawa ta lesser take shiryarwa a cikin lakuluka kowace lakwata da damar ta shirya wannan abin har ma suke ba da keks su je su nemo kudi wajen manya 'yan siyasa da masu kudi a taimaka musu a zo cikin lafal akwai akwai sel de gens akwai sel ta shisha akwai ta jiye ko ana akwai yanzu abin nan sannan kuma kadibi istanci 'yan mata garaci amma namiji sai ya biya duk wata ƙwaila e duk wata ƙwaila to to za ta shiga amma duk wani wani jirgin da ƙato in yazo sai ya ba da kuɗi e kuma za ka kama duk wata yariya da kake so ka yi rawa da ita an halitta maka ita a wannan ranar ba ma ba ma rawar ba in tana son ka yi abin da yake gaban rawar an halitta maka e shan shisha kuma sai ce kauce daki na musamman ke da kai inda ake caza ake cazan kwalwa sai ka dide ba da ministoci da na basu da mutu sakar karu ba ina dalibi ina son taba ni a yana kada ake so kada ake dibin nan gaba ka zama to jagoran al'umma kuma ka koma da yan mata kana kana barkaya to shi zaka shi zaka jagoranci al'umma kaga wannan cewa kiran ko girma ko ya zama miskin ba zai bari ba ai shi yasa mafiya yawan su ana zargi su da ta'ammuli da matan banza mafiya yawan su wallahi ana zargi su cewa mutanen banza ne saboda tun can da ana dan yi da tun daga tun daga college an fara sai ka gana cewa a wai wai a miki sace ko baka ko a addinin yahuda babu babu abota tsakanin mutum da miji a arnanci ma a addinin arnanci bai yarda wa abota da da mace da miji balantana addini mai tsauta addini masu hankali addinin masu arnawa ba su yarda ba da abota da miji da mace balantana addinin masu hankali to sannan kuma in aka zo kuma kuma kuma abin ban haushi fa abin ban haushi a cikin lafalikin gwamnati za a zo a yi wannan sannan kuma abin da zai ƙara baka takaici sai a ce maka kawai shi shi musamman ba a ta sanda dans sai a ce maka sai olala ni ta da hukumar da in aka shiga to ba a san ranar fitowa ba eh mun fahimta kaga kaga wannan ɓartiya ce da musiba to alhamdulillah sai aka samu ministar wannan ta wannan zamanin ta wannan gwamnatin Allah ya shiga cikin al'amarin su baki daya sai daga wannan abin gaskiya in aka ci gaba da yi to akwai matsala kuma Allah ɗaya ya san adadin ɗan mata nawa aka wa fyaɗe ko ake zina da su a da ake kirme su Allah ɗaya ya san tarin ɗan mata nawa ne da ba su taɓa yin zina ba a wajen termis a koya musu zinar ba su kuma bai ba yanzu ba in ana termis ba abinda ku ta tambaya wallahi azum hadda kafot ake badawa a kyauta to kai mutum za a yi da kafot na'am to fa mun ji ba ana tambaya ƙasar gaba kai wallahi kuma su uwaye ba su san abin da su yi wata yadda kuma ƙarya za ta wa iyayenta ta ce ratarafa za su ce ikwal ashe ganin ratarafa shi ne ake yi Allah shi ya guna Allah shi ya guna wasu lakulukan ma an ta samu matsala da su da administration gashi musamman ma in ustazai ne sai zamanto ba sa yarda da irin waɗannan ababen yanzu ƙarshe a kola kullukan da suka suka gagara a tawa in za a yi kyau sai a tafi plus fibili ko kuma a tilabi wallahi kuma za a gayyato na kowace lakwalika za a gayyato duk wani ɗan iska da wata ‘yar iska duk wani tantin da wata tantiriya an gayyace su amma abin da zai baka haushi in aka ce ana zaune islamic ba ka gani waɗannan mutanen banzan da wasu alaƙa da addini ba su da ita to al'amarin ya zo ƙarshe kuma mu so muke min daga ma muna ba su shawara duk wanda aka kama da wannan badakalar to da Allah a duka tura su gidan kwasu don Allah muna nema da wannan gwamnati a je da tura su a gidan kwasu Allah ya hore muna ƙasa mai faɗin gaske faɗin ƙasar nan kusan miliyan ko ɗan miliyan dai sosai mil kilomitar kare a ware wuri na musamman a sa alkama da shinkafa a tura isa ta fara shinkafa da alkama wannan shawara muke na wallahi gobe babu babu wani dan iska da zai tahiyya ce wani sal da dance can kai dai san ake so kai dance a can eh alkama ta bada da ita da shinkafa Allah ya taimake mu malaka cewa wa farquka wa huznuka ala dhanbi idza fataka a'damu min adh-dhanbi kushinka akan zunubi don ya baka samu yin shi ba to ya fi zunubi zama muni sai ce wa haufaka minar rihi idza harrakat sitara babika wa anta ala dhanbi wala yadurruk wala yaqtaru fuadaka min nadar Allah ilayka a'zamu min adh-dhanbi bugawar iskar iska ta buga dakin ta buga labulan dakin ka har ya sanya ka tsorata alhali kuma a lokacin da kake tsoron kana cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala kuma zuciyarka ba ta ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala ba ka jin cewa Allah na ganin ka a azama min zambi ya fi zunubi girma a sa ko wani in kaure in gambu aka buga da ƙarfi sai ya zabura tsorata yake yi musamman ma in mutum bai da gaskiya fi kowa irtijafi ya fi kowa karkarwa zuciya wani kan kawai musafan ya gani sai da dare ma sai ya ya firgita wallahi ta faɗo haka sai ga yana ya firgita kuma da ɗaya mutane a cikin ɗaki yana zuwa da ita amma duk da haka zai jin cewa Allah yana ganin sa to wannan wannan tsoron da za ka ji a wannan halin ya fi zunubi ya fi girma akan zunubin da kake yi sai ma yake cewa wai hak ce wanka hal tabari ma za kana zambu ayyu washin ka san miye zunubin da annabin Allah annabi ayyubu yayi laifin da annabin ayyubu yawa Allah fabtalahu Allah bil bala Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya da musiba fi jismihi fi jismihi a jikinsa ko fi jasdihi a jikinsa shin ka san abin da ya jawo Allah ya jarrabe annabi ayyuba a cikin jikinsa tsawon shekara takwas har yace masani yadurru wa anta arhamur rahimi a wata masani shaytanu bi nisbil wa azab ka san dalilin da ya kawo wannan malik sai musu ba saurara ka shi istaghatha bihi miskinun ala zalim ala zalimin yadra'uhu anhu wani bawan Allah ne fakiri talaka yanayi ya ba shi agaji da kariya akan wani mutum azzalimi da yake son ya cutar da shi ya ya ca a kansa balan yujisu shi kuma annabi ayyuba bai kare sai ba shi agaji ba walam yanhazalim yanhazalim an zulmihi ko bai hana azzalimi ba yin zalincin sa fabtalahu Allah sai Allah ya jarrabe shi ko hubbanta mutum ne miskini talaka wani yake so ya ke da ya keta haddinsa ya ci zalinsa sai ya kawo tsara wajen annabin Allah annabi ayyubu akan ya bashi agaji da wancan da wancan azzalimin annabi ayyubu bai bashi kariya ba saboda kuma bai hana azzalimin yin zalunci ba sai Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya tsawon shekara takwas yana fama kuma duk abin da ya mallaka na dukiya ya kare kuma dai su Allah ya kai wasu iya suka mutu مبيت كراتن وقال الإمام أحمد إمام أولي جيتي وحدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة سعيد بلال بن سعد يقول كبير دوبين أرنتين زنبين بركال بردوبين تيوان أبن دخكي أيوة الواق أرمي زنبين لمن أرمي ولا, ولا تنظر ila mun asita sai da kullum ka dinga dubar girman wanda yake saba ma ka daina kallon cewa abin da ne fa ba dan wani abu ne ba kai fa kan misali da muke da ita kana ganin ba wani abu ne to wai baka damu ko misali da ita na'am wai baka damu kana ganin a'a ko eh ga wani abu ne ta ba shi kuma dan kore damuwa shi ke dan hurawa kana ganin ba wani abu ne kusan a duniya ta yanzu a kofi sun halitta soyayya a san ko ne wani wata aya wacce a ƙul'ani ta ce an halitta a tai ya sai da ustazu da kowa yi ake yi Allah shirfa muna asiri Allah ya ruha muna asiri to yake cewa ka daina duba karancin zunubi ka dinga duba girman wanda kake saba ma bari kallon cewa abin ba wani abu bane a eh an ji ba wani abu bane amma wanda kake saba man wani abu ne shine al-malik al-muluk sarkin sarakai kuma shine rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai da kasai wa qala fudail bin iyad fudail bin iyad yake cewa بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله gwargwadon yadda kake ɗaukar zunubi ƙarami a wajenka to gwargwadon yadda zunubi yake da girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ɗauki abin a matsayin ƙarami cewa zunubi nan ke bai da girma ƙarami ne to a wajen Allah kuma abu ne mai girma tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allah azim kuna dubin abu ne dan ƙarami amma wajen Allah mai girma ne ina fatan mu fahimta yanzu da wani kawai gani yake ba a cikin a cikin abin da yake aunawa na na isansu ko kuma na na kilo ko da ya ganin ai dan bai kai ai sauran kafirin dizi na ne bai kai san ba ma ba laifi suna ganin ba wani abu ne ya Allah huwa inda Allah azim yanzu wannan sarki ɗaya ɗaya in aka tara su in ta yi dubu sarki ya ke da sarki dubu to ya zaka da misalin sarki dubu dubu daga Allah subhanahu wa ta'ala in ka ci balla mutum dala ɗaya ɗaya kake ci kake ci na haramun dala ɗaya ɗaya in ka ci dala so miliyon ta miliyon guda zunubi ne mai girma ga tara su to gwargwadon yadda kake baka zunubinka cewa karami ne gwargwadon yadda yake da girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai to yadda kadri ma ya azimu indaka yasghuru inda Allah kuma yadda kake ganin zunubin ka babba ne to a lokacin wajen Allah shi sai Allah ya dauke shi a matsayin abu ne ba wani dan karami ba wani abu ba idan kana ganin ai ka saba ma Allah ka shiga damuwa kana ganin girman zunubin to sai Allah ya tsotsoda shi a matsayin karamin abu a wajensa waƙila wasu ga ce auha Allah ta'ala ila Musa Allah ya yi wahayi zuwa ga annabin Allah annabi Musa ya ce ya Musa ya kai Musa inna awwala man mata min khalqi iblis Allah ce ya kai Musa bari na karantar da kai wani karatu duk da wannan maganar malamai suna ta maganganu akai na cikin Isra'iliyat cewa ya kai annabi Musa farko wanda ya fara mutuwa a cikin halitta ta baki daya cikin halitta ta inji Allah farko wanda ya fara mutuwa wanda na fara kashewa shine Iblis wazalika Allah ta saboda annahu asani Iblis shine farko wanda ya fara saba min yace wa inni a'uddu min asani min al-amwat Allah shi ne kuma ina lisafa duk ne sabo na cikin matattu duk ne saba min a matsayin matacce yake a wajina bara yake ba ana nufin mutuwa ta zuciya da mutuwa ta gangar jiki ba to da rayuwa ta gangar jiki amma zuciya matacciya da kuma mutuwa ta ta gangar jiki kuma amma zuciya rayuwa wani ne fi gwara mutum ya mutu zuciya tana tana raye Allah ya karawa da mutuwar zuciya idan zuciyar mutum ta mutu to sai ga sabon Allah ma abin birgewa ne ko gobe ta yanzu kwanan nan satin nan da ya wuce cikin wannan satin nan ina jin satin nan da ya wuce a yamai an yi an yi gasar sarauniyar kyau ba kwa bidon labarai kenan ko haka ne to abin da ban fahimta ba ko kuma ya ci musta da kyau shi ne ban gane ba yanzu ita dai mace ana gane kyanta ne a lokacin da ni da zai kalle wacce tana da kyau to cikin wani suka ce kuma tana da kyau ba dangin wasu ba dangin ubanta to ya aka sun gano cewa mai kyawo ce shi da mu gane ba Allah ya sauwage kaga wannan musiba ce wannan ne cewa ashe zuciyar ta riga ta ta mutu kuma ni abin da ke bayan mamaki ko yanzu ka iske ka tarar da an yi lokacin da shugaban nan mu in aka ce wani abu ne na wa'azi ko ba a wasu an yi da gaske su zo a samu halartarsu amma duk wani wasa da ake saka iske wasu ne suke shirarwa ko suke filin sakin abu ba ku lura ba yanzu duk wata wasa da ake kasar nan yanzu misali ku ɗauki wasar kokowa wa ke tsara ta gwamnati ko gwamnatoci tsakanin ku da Allah tun da aka kafa zuwa ta waje ake gwamnati ta tsara wa'azi na ƙasa da ƙasa an taba wala Allah zan kuna da shekaru ne ƙanana ba ku sani ba amma su manyan da daga can ba su baku labari na gumma jifi manyan da suka aka kafa kungiyar da su tun ta fara saboda ƙarancin mutunci ba malam umar an taɓa lokacin da lokacin da aka yi aka fara kima ta fara malam suka fito suka yi suka suka yi zanga-zanga kusan kusan wata siyasa da aka yi malamai a lokacin da aka yi kima ta fara tan a Niger amma ta ba kuma manta lokacin ko da mun talakacin Ali Shehu ko makamancin wannan ko kaci mama usman ne ne gabanin mama usman ai alshabu ne ya rige mama usman zawa kujerar mulki da malamai suka yi wa'azi suka yi wa'azi akan hadarin abin gwamnati bata ji ba to ole su dawo su koma su su gaya wa Allah su kuma ga samu ɗan zafin kai da zai to a fito a yi zanga-zanga to nan kawai sai aka samu wata dama sai aka turo ɗan tashar garin ta sassa cikin malamai. Mazan ya faru sai ga shi ‘yan tasha an sa musu a kai to gidan damun hanyar za a zanga zanga akwai gidan taruwai a nan sai aka ce da gidan giya sai aka ce to kawai ku shiga ku sa kuma ku ɗauki kuɗin ku shiga gidan taruwai ku sace kuɗin su a shiga gidan giya a kashe kuma a ɗauke kuɗi sai a ce to malamai suka sun shiga gidan taruwai sun bai gidan taruwai wallahi ka ta kai ku je ku tambaya duk wanda aka wannan lokacin da shi ya san wannan tarihi an fara rubuta malamai sai aka soke ƙungiyar musulunci aka soke ta soke ta aka yi a wannan lokacin to amma duk wani abin na batsala za ka iske shugaban da musu ne ke tsarawa yanzu ministarkin cikin gida ta da take da addini ba ta taba tsara wa'azi ba na jiha ko na ƙasa sai ba a yi wa'azi ta ƙungiya ta tsara ƙarƙashinta amma ita ta tsara ta ce gwamnati ta ɗauki yau an haɗa malamai ne ko ina a zo a karanta da mutane qala Allah qala rasul ba sai ya dija amma dai kun mun gani kasan nan MGC an tara mutane minister ya zo an zo in mata na rawa da tabe suke yi sakar kan wani ya ka ta mutu na girka da gindi ko kana wai a sai sasu treasure ina kai yanzu anan ga latizan banza Allah shi ya ne guda Allah shi ya ne guda to muna fatan ya kamata a sa tsari nan da gaba ya zama to hatta musabaqat da za a dinga na qur'ani da na hadisi to zama to karkashin gwamnati ake za ta tsara haka kamata a ce ministan cikin gida ya tsara musabaqa ta alqur'ani ko wata za ta kawo mutum biyar ko mutum goma kuma za a kai su babban birnin yamai za a kawo su otu mafi tsada a zaune ma ta tan qur'ani ta difa saboda shi kuke da lafiya a ƙasar nan kuma yanzu ne duk mutum a ƙasar nan ya gano amfanin malamai da alƙur'ani ƙasar nan ba haka bane ƙaramin misali zan wata takwas aka ce an samu da takunkumi wata takwas ne ko bakwai an ga takwas eh bakwai zuwa takwas aka ce an an yi ke gobe ne ko ina in ban da burkina da da mali aka ce an hana kowa ya taimaka mana al'umma su ta koma Allah subhanahu wa ta'ala dan haka Allah yace falawla id ja'ahum ba'suna tadarru sace walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu Allah ce danni da Allah ya jarrabe ba ku kaskantar da kai ku ku kuma cewa ku bai Allah ne sai ta matsalar zuciya ta samu matsala ce kuma shi yana ta kawata musu ababi to sai malamai suka yi kira aka ce to kowa ya koma Allah aka ta addu'a aka ta kunutu dare da rana ake ta sauke alqur'ani ana ta karantawa a makarantun ne a masallacin ne a ko'ina a mimbarin juma'a ana ta karantawa ƙarshe sai Allah ya karbi addu'a sai zamanto waɗanda suka sa hannun a sa gina tafin kudu wallahi abin sun bin shiga cikin halin haƙulai ba ka aka ba ana ganin gwamza damana ta zo ga damana gwam damana ta zo aka ce kada a shigo da magani saboda an sana musu sara sai Allah ce to wannan shekarar Niger ba za a yi masa sana ba ni ke sa ai ko Allah ce ba za a yi maganin ku rike a hannunku ba ka faru ba to Allah mun gode maka to kullum in ka shiga cikin jarabawa ta rayuwa me da al'amarin Allah sai ka ga hasken al'amari Allah ya dace da mu daga muna fata da gaba mahaddata Qur'ani suka je musabaka to a dinga a dinga karrama su a ɗauka musu oto mafi tsada a ciyar da su abincin da aron da taba ci ba a garin su eh ba laifi a sa cikin manyan lokaci na alfarma a girmamar da su abin ban haushi abin takaicin a ƙasar mu sai ga in za a zama in za a yi taro sai ka ga an yi ɗauko an ɗauko an ɗauko manyan salankin ne an azama gubernar an azama shan wace ne wane ne manyan salankin ne sai ga malamai mahaddata ƙur'ani ko kawaran kujeru na na cin biki abincin biki a tashi a watsi ba ka wani wallahi wannan cin mutuncin malamai ne da ilimi cin mutuncin malamai ne gwamna ya zauna saman kujera ya shi wani gwamnan ne fa alƙur'ani an wasa ai ba shi ba a duba abin da yake ɗauke ba a duba a kirmar da shi a girmar da shi ina ba zama bayanta ina ka samu irin su'o'ona kuma sai da su goya a ƙasa kamar an zube abin nan iri ka an tsoye su a ƙasa Allah ya rufa mana asiri malai ke cewa wa fil musnadi وجامع الترمذي يا ترى cikin musnad imam ahmad da kuma jami'u tirmidhi na al-imam tirmidhi alaihi wa rahmatullah bin hadith abi salih an abi hurairah radiyallahu anhu daga hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda قال يتشوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكن الله ينشوى إن المؤمن للي إيماني إذا أذنب إذن يزنبي نكتت في قلبه نقطة سوداء أنا مصدوما بقي أسمى الزوج يرسى تقول أين بقي إذا متن إيماني يسا أن الله تسي الله يسا أدقى مصدوما بقي ɗigon baƙi a saman zuciyar fa'in ta ba wa naza'a wasu tafara su ƙilar ƙalbuhu idan ya tuba ya ciratu da abin da yake na laihi gina ni gafarar Allah su ƙilar ƙalbuhu sai a tsabtace zuciyarsa a wanke zuciyar baki ɗaya wa in zaga kuma in ya ƙara zadatta sai a ƙara musu ɗin baƙi a shekarar mai imani idan ya yi zunubi to za a rubuta masa ɗigon baƙi a zuciyar amma ya tuba sai Allah ya sa a wanke zuciya ta kuma faratis Allah ka wanke zuciyoyinmu idan ya ƙara kuma bai tuba ba sai a ƙara wani ɗan baƙi haka ana ta ƙarawa hatta ta aluƙal bahu har sai zuciya ta girmama da zunubi kaga zuciyar ta yi ta yi baki sai da wata ko ina baki ne zamu baki ya ta haɗu da baki sai shi da ni baki da na baki ga baki ga baki sai abin da zama to duk farin abu in dai za a dinga sa masa bakin abu a kwana a tashi wannan abin zai koma baki sai annabi ce fa zalika arranu alladhi zakara Allah ta'ala wannan shine tsatsar da Allah ya ambata a cikin alqur'ani da Allah ce كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون abin da suke aiwatarwa na sabon Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sanya zuciyoyinsu suka yi tsatsa Allah ya kare mu wa qala huzaifatu huzaifa bin al-iman yana cewa idza adnaba al-abd nukta fi qalbihi nuqtatun sauda idan bawa ya zunubi sai a masa digon baki a zuciyarsa hatta yasira qalbuhu kashatir rabda har sai zuciyar ta waye gari kamar tinkiya ko akuya ja amma jan baki kusa akwai su tumaki zagar su jajaye ne kuma amma akwai duhu tare akwai baki tare da su shi ne rabda sai zuciya ta zama to za ta lalace Allah ya kare mu to kuma anan ya kamata mu kwana ko dare ya riga ya ja abuna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya sanya alkhairi da albarka cikin abun da muka karanta kurakurai kuma Allah subhanahu wata'ala ya yafe muna muna ƙara roƙon Allah muna masu ƙasƙantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala wannan ƙasar tamu ta Niger ƙasar ta zamanto idan duniya gaba ɗaya kusan yanzu yana a kanmu haka ne kusan an yi lokacin da fa nijar tunan ba a san ta ba wallahi eh in ka ce kace nijar sa ce maka najeriya kana nijar ana ce maka najeriya bal ma wasu kana da su yi tsammani ko nijar wata jiha ce a cikin najeriya wallahi to alhamdulillah yanzu kowa ya gano an yi walƙiya an yi walƙiya ko kowa ya gano wace ce Nijar kin to ina mai tabbatar muku wannan al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ne kamar da Allah ce wa manzo Allah wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama to haka ne wannan ba tari bane fa yayi a Allah ne al'amarin sa shi shanin silati amma al'amari na waye na Allah ne zaka in kace zaka ja da wannan gwamnatin to kamar kana ja ne da Allah subhanahu wataala kuma ko dai ba komai dai ko yanzu kan mage ya waye haka ne ko ba komai kan mage ya waye ababe da dama ake tayi a baya tun daga samun mulkin incin kai da aka ce mun samu har zauwa gwamnatin da aka hambarar wallahi wasu abubuwan a duhu ake ba wanda ya san su amma yanzu alhamdulillah cikin ni'imar Allah da kuma yarda Allah da ganin damansa Allah ya nuna muna cewa mu wasu wasu al'amari ne ko abinda ya sa fa Allah mana wannan ba kun bane saboda kasancewar musulmi ne to jama'a mu ji da kyau inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya sauya wa al'umma sai in suka sauya yana muka rike Allah muka ta addu'a dare da rana ba ta sauci to kada a yi wasa da addu'a domin kullum maki a maki yake kullum maki a matsayin maki yake kada ka taɓa aminta a rayuwarka cewa an waye gari masoyinka zama matsiyinka zaman to masoyi idan mutum ya nuna maka iyayya a fili idan mutum ya nuna maka iyayya a fili to yana da wuyar al'amari kuma a waye gari da mutum masoyinka ina fata mun fahimta wannan karatun Allah ya sa kuna ganewa kuma Allah ya sa ta gwamnati tana ganewa daga mu shawara muke bayarwa da ƴan ƙasa gaba ɗaya shine a rike addu'a a dage a rike a rike addu'a kuma a ci gaba da istighfari a rage sabon Allah subhanahu wataala kira nabi zuwa gwamnati eh ki manta wannan gwamnati fa in ƙasa sun yi miki duk abin da ake ba taɓa gwamnati ba a Nijar da ta samu goyon bayan 'yan ƙasa kamar wannan gwamnati haka ne ba taɓa ba to a kaya ta rayuwa man sana ilaikum ma'rufan ta kafi'u in Nijar sun yi muku to kuma kullum ya kamata ya zama tunanin ku 'yan Nijar kin ne ya za a yi su kwana lafiya su tashi lafiya su samu ingantaccen rayuwa da kuma kwanciyar hankali a ƙasar nan da ilimi ne ilimi nagartacce da kuma abin asar ɓangaren kiyon lafiya akwai wasu asibitin ne in kaji sai a hankali haka ne da kamata wa tsakani da Allah a ce asibitin kuɗi ya fi asibitin gwamnati asibitin kuɗi na 'yan gata ne haka ne asibitin kuɗi na ‘yan gata ne, amma asibitin gwamnati ko na al'umma ne baki ɗaya, to kuma ‘yan gatan ba sa da yawa. A gani, ‘yan gata ya kamata shi gwamnati ta inganta ɓangaren abin da ya shafi kiyon lafiya, da ɓangaren abin da ya shafi ilimi, kuma a daina barin ababe da ‘yan kasuwa da ‘yan kwangila a dinga sanya, a dinga tafiya ƙeƙi da ƙeƙi, domin ba tafiyar siyasa ba ta ballanta ba a yi dakan ɗaka, shi kan ɗaka. ina ba ta mafahimta amma na ƙarshe da ke so ruhi a kansa ‘yan uwa wannan shi ne darasinmu na na ƙarshe a wannan shekarar tunda mu shekarar tana fara daga bayan ramadana insha Allah kuma wannan darasin nan aka adda'uwar dawa daga yanzu mun tafi hutun darasi sai bayan watan ramadana insha Allah lokacin komowa karatu za mu yi sanarwa lokacin da ya kamata a dawo karatu daga lokacin da muka fara karatun zawaye mun yi sai 44 muna roƙon Allah ya sanya musu albarka inda muka kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya yafe muna wanda ya gina wanda masallacin hanya ba da dama ala zawwa akan ta littafin Allah da sunnar manzon Allah su wasu da manganun malamai magabata to muna roƙon Allah ya sanya musu a mizanin sa da mu da shi gaba da bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna Allah subhanahu wataala ya sanya wannan shi da sai ya shiga mu aljanna baki daya ‘yan uwa da suke ba da haɗin kai wajen zauwa sauraron karatu muna roƙon Allah su wata'ala Allah ka san su ka san buƙatunsu Allah ka biya mana da wasu gaba da buƙatunmu na alkhairi wa duk abin da suke jima tsoro Allah su wata'ala ka kare su da shi Allah ka sanya wa rayuwarsu albarka ka sanya wa zuriyarsu albarka ka sanya wa kasuwancin su albarka akwai ‘yan uwa S media da suke ɗauka yaunin yaɗa wannan karatun muna fara karatu za a saki karatun wanda bai samu damar zauwa ba da wanda yake wata ƙasa ya samu damar bibiyar karatun to su ma muna musu addu'a suka zo suka zauna suka ba da lokacinsu can kuzan kowane mako suna rufin mazauwa a yi karatun su zo su haska mu duniya ta gani al'umma ta amfana to muna roƙon Allah ya suke yada karatutukan addini Allah subhanahu wa ta'ala ka sakin ka musu da gidan aljanna Allah ka sakin ka musu da gidan aljanna wasu kayan sayo su muga sun sayo da kudin su ba galamu a cikin kayan kawai sai da muga an sayo an ce gashi an kawo kaza kuma za a ci gaba da da'awa kuma kullum karatun dai ba hura iska ake bada tafiya kudi ake sanyawa ana yada karatun ba na tunanin a daidai da rana ina ta ba da kudi ko wanda muke tare ya ba da kudi ya ce a sa a sa mai ga data da za a yada karatun suke yin kayan su muna roƙon Allah ya saka ta su mafi kyakkyawan sakamako kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara haɗa zuciyoyinmu ya sanya mu zamanto ƴan uwa tun daga nan duniya har aljanna Allah ka haɗa mu muke taruwa a nan muna karatu Allah ka haɗa mu cikin aljanna firdausi haka a tare da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shugaban likitan duniya baki daya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu wanye lafiya ya gafarta mu da kurakuran mu malaman mu Allah ya ji kansu ya gafarta musu rayu da cikin mu Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka ya albarci zurriyarsu sanarwa ta gaba ‘yan uwa idan Allah ya nuna mana wata Ramadana lafiya, insha Allah akwai tafsirin Alƙur'ani mai girma da za mu gabatar daga ɗai da wata Ramadana tun da aka ɗauki azumi har zuwa 25 da wata Ramadana insha Allah. Daga wannan sanarwar ta kam gayyata ce da duk ‘yan uwa da wanda yake son ya fa'idantu da a ba da haɗin kai da Alƙur'ani mai girma. Za mu yi tafsirin Alƙur'ani a masallacin darul hadith da yake unguwa ta tatsimitau insha Allah a duk daren Allah na Ramadana har zuwa dare na 25 a cikin watan Ramadana insha Allah muna fatan Allah ya nuna muna lafiya sannan kuma Allah ya sa mu yi azumi a sa'a Allah subhanahu wataala ya sanya muna cikin bayinsa intattu kuma Allah ya sanya muna cikin wa'inda za a kai duk abu za su gabatar na ibada kuma Allah ka sanya muna cikin bayin kun za su dacewa da lailatul qadari kuma Allah ka sanya watan ƙarshen al'amarin aljanna firdausa ce Allah ka ƙara mana haƙuri da juna Allah ka ƙara wa rayuwarmu albarka ƙara wa karatunmu albarka ka ƙara wa iyayenmu rayuwarsu albarka ka tsare mu gabas da mu kudu arewa wannan ƙasar tamu Allah ka tsare mu da ka tsare mu da imanin mu jami'an tsaron mu Allah ka tsare mu da su baki daya ‘yan wasu suke kan tafarki ba na daidai ba Allah ka shirye mu da su baki daya matasan suka suke kama wata hanya ba ta gaskiya ba Allah da mu da su Allah ka nedo mu ka dora mu akan tafarkin ka tafarki wanda ke zuwa zai kai mu zuwa ga aljannar ka Allah ka samu wani lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh